بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك حتوى أولا ينبكي ترانر ترانر لعلها لكي daren litinin da amfani da damuna lafiya yau muna sha tara ga watan sha'ban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin madina da garin makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da sha biyu ke nan ko sha biyu ga watan uku shekara ta 2024 wannan kuma shi ne darasinmu na hamsin da biyar a cikin littafin tariƙus salihina ila rabbil alamin na babban malami shek wahid absalam bali hafizahullahu ta'ala fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yadda da shi muna cikin babin daidai yake magana akan sadaka da falalanta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma waɗannan babubuka kai ka san cewa sun dace da wannan lokaci da muke ciki a yanzu irin rayuwar da al'umma suke ciki wanda har ga Allah an sa akwai takuruwa da kunci a cikinta kuma musamman ga watan ramadana yana fuskantowa kaga wannan kenan wannan wata dama ce ga wanda Allah ya bashi iko yi makansa guzurin ranar alkiyama yi makansa guzurin abin da zai amfane shi za mu tashi in ban kuskure alaman da dai ba gaba ta farko da malai masake da as-sadaqatu 'ala al-qaribi al-muhtaj bi ajrayn nan ne la babun da zai magana akan cewa as-sadaqatu 'ala al-qaribi al-muhtaj idan mutun ya sadaka ga wani makusancinsa na jini ko makusancinsa da wata alaka ta rasu ta auratayya ko makamantansu bi ajraini to mutum yana da lada guda biyu ma'ana zai samu ladan sadaka da kuma ladan mene asalin zumunci da ya sadar saboda zai ƙara kauna kuma da zumunci a tsakaninsu gaba ɗaya Allah ya samu dace malai ce fi sahihaini hadisi ya inganta a cikin littattafai ingantattu guda biyu sahihul bukhari da sahihul muslim عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها أنكر حكني أنكر بودك زينب wannan Zainab ita ce Zainab binti Abi Muawiyata wato Abdullahi Saqafiyya na'am akai abadai ya kuke gudu cikin zallare ba nan bane waya fi kowa kiyayewa bala bakar eh akwai ayoyin da ban karisa ba wane ne magana wala ya ai baka ne inda ba ka abuje sama ba ai alkur'an na yi wancan sai dai kawai za ku ce akwai ayoyin da ban gama ba ni kuma na ga ku ana rammomi ne na tsallaka Allah ya shirye ni da ku baki daya babu fadlin babu fadlin sadaqati ala zawji wal aqarib shikenan gwagware ne kun dawo da ni bayan kwaci bugu ai ba ku da matan babun da yi magana akan fadlan yin sadaka ga mata da makusanta mun yi shi na san ayi biyu ne kadai ban karasa su ba bari in je a guje dan in na tsaya a nan zan yi sukuwa akan kwarai da gaske musamman da kuka dawo da ni bayan ban shiri ba malai ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai sanu kadai nagarta da da'a albir shine dukkan wani aiki na alkhairi kun tuna mun faɗa a makon da ya wuce cewa lokacin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ka saukar da ayar cewa fa walli wajhaka qibla al-mashriq wa menene ayar nan da ta sauka qad nara taqallubu wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sanda aka ce dina kallon baitul maqdis ya koma kallon ka'aba sai kafirai da yahudawa suka fara surutu ai kaza ai kaza ai kaza an ma canza kaza ana kaza shine Allah ke musu radi da cewa ba sallah ce kadai ibada ba da aka ce a kalli Ka'aba ai ba bauta masa ake ba ayyukan nagarta suna nan da yawa wannan kirdado ne Allah na iya sa a kalli ko ina a matsayin alƙibla inda ya so to shine ce walakin nal birra sai dai aikin nagarta da da'a shine wanda mutum ya kasance man amana billahi imani da Allah imani da Allah ya shafi abu uku malamai na ƙara masa na hudun shine yadda da Allah matsayin wanda ke samar da halitta daga rashi yake juya ta yake kashe ta yake raya ta wannan shine tauhidul rububiyya yadda da shi a uluhiyya shi kadai ya cancanta abun tare shi in ban da shi ba wani yadda da shi a asma was sifat sunayensa da siffofinsa ba a rada masa suna sai sunan da ya zuwa ingantaccen hadisi ko ayan alqur'ani sannan kuma da aikace-aikacensa saukar da ruwan sama duk ya shafi waɗanda ina fata muna ganewa sannan na hudun da malamai suke ƙara kamar yadda malam Usaimin ya kawo shine yarda da a samuwan Allah ma kansa yana cikin man amana lillahi don wasu na kora samuwarsa wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wanda in ta zo babu kamanta in kuma ta zo ba za a yi kamanta bayan ta ba Allah ka sa mu je asara wal mala'ikatu da yadda da wasu mala'iku wadda wasu halittu da ake kira mala'iku waɗannan halittu ba mata ba ne amma ba mu san ko su menene ba mun gane ko yan tambaye ka mala'iku mai wani jinsi ne za ka ce tabbas ba mata ba ne amma kuma ba za ka ce maza ba ne su saboda ita ibada tauƙifiya ne tsayawa kake can sai Allah ya ce ka zane sai ka yadda musamman abin da ya shafi gai wanda ya fuku a gare ka Allah dai ya kore su daga barin mata ce aj'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum kuna wurin na halice su kuka sa suka zama mata kun ga ya nuna ba mata bane amma ba za ka yi ma Allah ka sassaba kuma ka ce maza ne su ba sai ka tsaya ba abotar da mu da wannan ba mu dai su ce mana salamu alaikum mu shiga aljanna ko ma wani jinsi daidai mu a da aljanna a karisa eh wal kitab da littattafai wannan littattafai ya shafi har wanda aka saukar ma annabi aka saukar gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma an kawo guda ɗaya a nan saboda sanadiyan zuwan sa ya shafa dukkanin sauran da suka zo kafin nashi wan nabiyina da annabawa idan kalman annabi ta zo ba tare da ar-rasul ba tana ɗaukar ma'anan annabi al-anbiya wa rusul da manzanni da annabawa dukansu anan wajibi kai imani da su kar wani ce to ai ba za mu yadda da manzanni ba tunda annabawa aka ce anan kalmomi ne guda biyu idan sama iftaraqa wa idan iftaraqa istama wa atal mala ala hubbihi yana daga cikin ayyukan da'a ka fitar da dukiya ka bayar ranka yana so zawil qurba ga waɗanda suke makusanta a gare ka wal yatama da marayu domin taimakon marayu alaman su ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ta gaskiya malamai suka ce saboda ya zo ta hanyar maraici da haka duk mai damuwa da maraya yana tare da shi wal masakina da mabukata waɗanda ba su fi ƙarfin matsalolin yau da gobe ba malam Utaimin ya ce duk wanda bai da abincin shekara ɗaya ijajje cur ku ba shi zakka miskini wani ya ce in wato najeriya akwai miskini ko ya ce duk da bai wuce mota ɗaya ba da kaza da kaza to shi ya lissafi da saudiya ne aiko lajikan malar da rahama wabnar sabili da ma'abucin hanya ɗan tafarki wanda guzurinsa ya ƙare masa wannan ko multimiloniya ne ku taimake shi saboda tafiya yanki ne na azaba duk ƙarfinka kana iya gajiyawa inda kai matafiyi ne to ba a cewa ai yana da shi a idan matafiyi ne ku taimake shi ku ba shi gudunmu wasa'ilina da masu tambaya wanda tambayan sun cika ka'idarsa tambayan suna cikin rashi wafin rifabi haka ne na daga cikin aikin nagarta ‘yanta wuyayu na bayi wa ƙamar salata sannan yana daga cikin da'a ga Allah a tsayi da sallah menene tsayi da sallah yin ta akan lokaci da yin ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya goyar ayi wa atar zakata kun san fadin mun yi nan shi yasa nake tafiya da fijo ko yawa ku zo mu ji wa atar zakata da bayar da zakka wal mufuna bi ahdihim daga cikin nagartattun mutane wanda Allah yake so akwai almufuna bi ahdihim waɗanda suke cika alƙawuransu idan sun ila ahad idan sun yi alƙawari daga cikin alamomin munafiki guda uku akwai mai idan yi alƙawari ya saba in yi magana ya karya in an yi rikici da shi ya mene ya fatirci ya zanto mai kaushi wasabirina da masu haƙuri fil ba'sa'i a yayin alfaqr alba'sa'u anan ma'anahu alfaqr masu hakuri sanda ake cikin talauci karkarin ka daukan kajin jama'a kana dannawa aljihu abokina ya hakuri ka nemi hanyar da zaka yi sana'a har Allah ya buɗa maka ko ba ka bane karka ji tsoron abin da ya shafi talauci ka danna bayro ka saci miliyoyi in Allah ya rubuta kai talaka ne wallahi sai sun kare kanka mutu kuma sai ka dandana saboda haka a yi haƙuri yayin da babu wadarra ma'anan darra anan suka ce almara lokacin rashin lafiya mai haƙuri sanda babu da haƙuri yayin da rashin lafiya ya sauka Allah ka sauƙaƙe mu wanda suke ciki wahinal ba's da kuma masu haƙuri a yayin tsananin sanda ake azumin tsananin yaki kaga sahabbai wallahi shi yasa duk mai zagin su sai ya tafi wannan yayin tsananin yakin ba su hadda mata a cikin su fa sai da suka yi aiki da wannan aya ka ji ka karanta hadisin tarihin nusaiba ka ji ummu umara kazin nan nayi rubutu game da ita a page na na facebook ka je ka karanta ka ga wace ce ita sahabiya ce a wurin yaki da ta ga a uhudu an danno annabi sallallahu alaihi wasallam sun je a matsayin likitoci ne fa wanda an jima mutum ciwo su kona karmani na toka su zuba ma mutum saboda wuri ya kafe ya samu sauki amma da ta ga abin wahayi na nema ya yanke ana neman ran annabi sallallahu alaihi wasallam tun ke jifa da kwalban magani ta ja ta kobi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai da aka wayi gari na waiga duk inda duba dama na ita kawai nake gani tana zubda maza tana karewa ma fidaka abi wa ummi ya rasulullah ka ji son annabi na gaske ka ji matan da Allah ke kauna ba yan tiktok ba ma ka ji matan da suke da network mai ƙarfi tsakaninsu da rabbul izza tsakaninsu da ubangijin rahama matan da suka yarda Allah ya siya rayuwarsu suka ba Allah suka yi addini Allah ya ba su aljanna wallahi haka ta rayu haka ta yi yaƙi aka jijji mata ciwo ya ƙoƙi kusan guda hudu Allah sallallahu alaihi wasallam tafi tana tafiya a matsayin nurse ba jahila bace eh wata akwai wanka amma kan zero kwakwalwan yadda ka san kwanko ba komai ba bokan ba alikun ba ba in ka auro wanda ka ɗauke ta dama kara da kiyashi to matan sahabbai su ba haka suke ummu amma nusaiba Allah ya ƙara yadda a gare ta aka zo ƙarshe malam ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe bijinta an kashe ɗanta an kashe ƴar uwanta duka a yayi amma gaba ɗaya ba ta su take ba kau da su take tana kara annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam tana rayi tana rayi sayyidina abubakar ana zaune zai ce waya labarin ta karshe dai aka yi sa'a ta dawo garin madina kun san sai da aka datse mata hannu guda ɗaya a wurin yaƙi hannunta ɗaya gau sai da aka cire shi a wurin yaƙi amma wallahi bata ja da baya ba ai malam minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadallahi alaihi akwai wanda sun yadda Allah nasu da suna Allah eh duniyar matakala ce bata isa ta zama Boston ba Boston din ita ce jannatin wa na'am fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir haka aka zo wannan gundullin hannunta da ya yanke Allah ta'ala ya nuna wani mu'jiza a rayuwarta ya nuna wani mu'jiza a rayuwarta shine duk mara lafiyar da ta shafe shi da hannun ya warke ke ajil bushiral mu'min wanda ta ce bisharar da Allah ke mamumine a farko in dai kana da muzakkarin imani tsayayyen imani na gaske wallahi ko a jiya ko a yau ba za ka mutu ba sai Allah ya nuna ma wani haske wanda kai kayar da wannan hasken daga Allah yake sai ka yarda in dai kai mumini ne wallahi ta bude wa ka kofar da kai ka san cewa ana ce maka ka kwantar da hankali insha Allah la khawfun alaikum wala antum tahzanun ba bakin ciki ba damuwa Allah kai mana gamdakatar mu shiga cikin su to kaga shi wahinal ba'th ne yayin tsananin yaki ka je ka karanta waɗannan abin da muka faɗa ka karanta sirr alamun nubala ka duka karanta al-isaba fi tamyiz sahaba ka je ka karanta wannan ka karanta asadul ghaba duk zaka ga waɗannan bayanan ba ta tsuniya bane da gaske ne ya faru da gaske ne ya faru shi yasa an kaji an ce sahabi ko kace radiyallahu anhu karshe abu da zaka iya ki sannan kuma me ne nabiyu fatashabbahu in lam takunu mithlahum kai riko da irin abin da suka yi rike ko baka zama kamar su duk abin da suka yi da daidai yi kokari ka kirdada duk abin da suka nisanta wallahi sun fi ka sanin alkhairi shi yasa ka ga basu yi shi ba kawai ka kyale ka bi inda suka yi Allah ya kare ja ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ulaika alladhina sadaqu mun gani ko Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka gaskata da imaninsu wa ulaika humul muttaqun kuma sanu dai waɗannan su ne masu gaskiyan jin tsoron Allah qala ta'ala ko in ce da shi ne abinda ban kawo din ba ko وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ko babu wani abu da za ku ciyar na alkhairi alkhair ma'anahu anan almal babu wata dukiya da za ku fitar ku ciyar fa inna Allah bihi alim face lallai Allah yana sane da wannan dukiya din ma'ana zai maye muku da abin da yafi wannan alkhairi kuma babu abin da yake boyuwa ga Allah madaukakin sarki kuma zai taka muku da mafi cikin sakamako a ranar alkiyama ba wai sanin ba ne kaɗai sanin shi ne don ai muku sakayya da shi ran alkiyama Allah ka sa muna cikin su qala ta'ala Allah madaukaki ya ce fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabi kuma ku ba makusanta haƙƙin su idan ka tashi taimako ana so ka fara da ɗan uwanka na jini wanda yake mabukaci ya zamto ya samu wani kaso daga cikin abin da za ka bayar ba ana nufin ka kwashe sai su kadai za ka yi ma a'a ka duba su su ma ka taba su sannan ka taba wasu wanda suke su ma da nesa ne idan dan uwanka na kusa ya wadata to ka kauki na nesa ka aje dan uwanka na kusa shi aka fi so dalika khairu lil ladina yuriduna wajha Allah Allah ta'ala ya ce wannan ciyarwa da za ku yi ga ƴan uwanku makusanta wal miskin da mabukata babin sabil da waɗanda suke ‘yan hanya ‘yan tafarki wanda guzuri ya ƙare musu, dalika khairu wannan shi ne alkhairi a gare ku idan kuka sakamakon sa'anar alkiyama ga waɗanda yuridu na waje Allahi suke neman fuskar Allah, ba na suke neman fuskar Allah suke so su ga Allah a ranar alkiyama, ka ji abin da ya fi aljanna daɗi ke, abin da ya fi aljanna daɗi shi ne ganin Allah, Allah ka samu ganka. don aka zo ganin gaba ɗaya kowa ya ga Allah ce to a koma aljanna ba kowa bai so ya tafi ka ce dai da yar budurwa tsaleriya za ka da kowa gidanci daga kowa tashi ya tafi abinci dan adam kenan wa ulaika humul muflihun kuma Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu rabauta ai a nan gidan duniya da lahira Allah ka sa mu a cikin su in mun kalli waɗannan ayoyi gaba ɗaya za mu ga cewa lallai tushen imani da tushen imani gaba ɗaya yana samuwa ne idan mutum ya imani da Allah da mala'iku da littattafai da annabawa da ranar lahira da kuma imani da kaddara sannan kuma a cikin ayoyin kun kalle su da kyau za mu fahimci wajabcin tsayi da sallah da bayar da zakka da cika alkawari da yin haƙuri a lokacin talauci da rashin lafiya da lokacin da yaƙi ya kama sannan kuma mun fahimci falalan da ke cikin cika alkawari a cikin ayan don Allah ya ce ya yi tanajin rabauta lafiya? to babu sadakati alal qaribin muhtaji bi ajrayn an zogo babun da zai magana akan yin sadaka kaga makusanci mabukaci makusanci a gare ka kuma yana cikin bukata idan kai masa ka ba sa sadaka bi ajraini kana da lada rubi biyu a wurin Allah madaukakin sarki Allah ka taimake mu malam yace fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da sahih muslim an zainab imra'atu abdullah radiyallahu anhuma daga Zainab iyalin Abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare su wannan Zainab ita ce Zainab bintu Ubay bintu Abi Muawiyata wanda shine Abdullahi Thaqafiya wato Abdullahi Thaqafiya ita ce imra'atu Abdullahi wannan Abdullahi shine Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu anhu wannan sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke so ya ji alqur'ani danye shakab kamar yadda Allah ya saukar da shi to ya je ya saurari karatun Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana da darajoji masu tarin yawa daga cikin falalansa ka san dole a rinka faɗin falalansa bai ko liyaghiza bihimul kuffar wal munafiqin wannan Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi masa izinin cewa ya rinka shiga gidan shi ko ina kuma a kowane lokaci ka san ko amintacce ne ha a wurin Allah tunda ya samu wannan sannan yana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi ya ce a koyi alqur'ani karatun alqur'ani a hannunsu yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah aya ta rike masa da yau idar ya waigo ya ce wai ba abdullahi dan masud a nan wurin ne? kun gane? ya ce ina na anasulasa ya ce baka ji ba baka tada ba? ya ce na ji ya ce baka tada ba ya ce wane ne? kun fahimci maganar? wane ne? in tada kai kai da kai aka sauka ba a nan sulalasa? ta ga anan ya nuna halarcin idan liman ya ƙage za a iya tada shi amma tayarwa ta ladabi tayarwa ta ladabi da girmamawa ya za ta kasance ba da ya canza wasali ka zo kama kamar wani ma har yarki da limamu ya sa ya fargan jaji kai wani ma limamin daidai yayi kuma shi ya wahayi sai darka mai ba sai kaga al'amari ya lalace ku kyale shi ku yi hakuri in an yi ya dawo ya gyara zuwa ɗaya biyu uku kila ya zuwa uku haka to a iya ba da kukan malai kuma in so samu ne inda masu manyan shekaru da suka sani a basu su yana da daɗi wannan ladabi ne da tarbiyya tun daga abin da Abdullahi dan Mas'ud ya gaya ma Allah sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan ko sai yana daga cikin matsayinsa da darajarsa shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je wurin su ya ce ka karanta mun alqur'ani al'aini ka kasa ta yanke ka saka daga ka karanta mun alqur'ani yace ni Abdullahi dan Mas'ud ya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwarai Allah ne ya ce ka karanta mun Qur'ani sai karanta masa suratul nisa har sai da yazo fadin Allah wakin sarki fa kaifa idaji ina min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala haula'i shahida sai ji Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da shi kafak kafak kafak ya ishe haka ya ishe ka ka tsaya yace ina dagowa sai daga Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yana zubar da hawa sanai yana daga cikin darajarsa kafafuwansa sharabansa an ce sharaba daga gwiwanka daga gwiwanka zuwa ƙasa zuwa ƙafa a ran alkiyama za a daura su a ma'auni kuma sai sun fi duniya da abin da ke cikin ta nauyi na ladan a wurin Allah Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune yace masahabbai ku kawo mun danyen itacen ya afwan kafin manya su yunkura dama shi bai da girman jiki duk ya sama abin shi ya haye bishiya ya ballo ina ma ni wallahi yana ballowa sai sahabbai da ya hau sama kun san su izar suke sa jalle ko wannan kaman zani din nan sai su sai na abakar da sauran suka hango kafafuwarsa ba su da kauri sosai sai suke murmushi suna ganin ko sabla da wasu da in za a je yaki to ya zamu ka hari da kai ba auki shine sai suka yi dariya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya ki dariya sai ya ce kuna dariya ne saboda gwiwoyinsa kafafuwan zafagansa ya shara-shara suka ce wallahi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba mu dariya Allah dan maso sai ce to bari ku ji a ranar alkiyama waɗannan kafafuwan biyu sun fi duniya da abin da ke tsakanin sa nauyi a mizanin ayyukansa da wanne yasa malaman tauhidi da aqida suke cewa ran alkiyama an gama auna ayyukan ka kai mumini za a dauke ka ka caukan ɗinka a daura ka a cikin kai kanka ayyukan kwarai ne a ji nauyin ka yayi da aka ka ga dama ka nauyaya wannan sikelin da sallan dare da azumi da nafila da sadaka da ambatan Allah da zumunci in ka so duk su ne ma'aunan su ne sinadarin nauyin za ka iya ganin wani malar shirgege in ka ɗaura shi a nan irin ƙaramin sikelin nan ma sai kwanta dama sai dai ka ɗaura shi a irin wanda ake ɗaura ƙarafunan fanteka sannan ka ga ya baka kusan ɗari da saba'in da biyar wallahi an je lahira ko bakwai bai kai ba me ya faru huhun ma'ahu ne wa qadimna ne ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wasu za su zo ga aikin iya aiki amma ba a yi don Allah ba ba a yi yanda Allah sallallahu alaihi ya koyar ba an biyo su hanyoyin da ake ga za su kulle Allah ce sai mu mai da ayyukan kura abun ku karmami abun kore ba za ta yi amfani ba ya Allah ka tsare mu dan tsarkin sunayenka don haka dai mun ji wannan sahabi a takaice iyalinsa ku ji wani hira mai daɗi a hadisin nan iyalinsa ita ce zainab ɗin nan qalat ta ce da shi take fada take cewa kuntu fil masjid na kasance a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina wanda ya nuna halaccin mata su je masallaci amma kan in an hana su kuma kan su ce dole sai sun je tace fara'aikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci bayan na gan shi faƙala a cikin maganganun da yake a masallaci sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gare mu mu mata ta saddaqna ya ku mata ku yi sadaka kar ku zama consumers kar ku mai da miji ATM kadai ku ba ku fiddawa aljannan da miji namiji ke nema ke ma shi kike nema kakanki ita ce na na Khadija ita ce wanda musulunci ya fara cin dukiyarta kafin na wata ita ce wanda mijinta ya fara ana san barka da arzikinta kafin na wani kuma annabi sallallahu alaihi karshe ce Allah bai musanya mun da wanda tafi ta alkhairi ba kenan da tana raye sauran suka zo sai dai su bu bayan ta shi yasa ana maganar darajar iyala annabi sallallahu alaihi wasallam kakkarin gwamawa da Khadija saboda ba ta zamani da kowa ba sai da ta gama duk aka zo aka yi kuma galibi din an taho ne lokacin daula wasu ita kuwa a yankun farko mai tsananin zafin wannan talgen mai tafasa kan a tuka shi ta ɗiba malam ta kusan an komi yadda ya kamata ta ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta saddaqna ya kuma ta ku yi sadaka walau min hulliyi kunna ko da ku da kayan adanku ne na zinariya da azurfa kun fahimta eh ko da da gwalagwalanku ne ku yi sadaka saboda ai abin da kuke nema a wurin Allah shi ma mai tsada ne aljanna ce ardu as-samawati wal ard wa kana zainab tunfiqu ala abdullah ita kuma zainab da ta ji wannan magana ta kasance dama dabi'anta tunfiqu ala abdullah tana ciyar da dukiyanta ga mijinta abdullah dan masud ta kasance tana ciyar da shi dama dukiyarta na mijinta ne ina masu cewa namiji ba dan goyo ba ne su matan zahabai hadda majanyi suka daura mazansu ba ko ba haka ba ne eh gashi nan tana ce ta mijinta ta ce tun makan ta ji wa'azin wanda da za ka gano jikokin ta kawai sai ka je ka aure online wato shi yasa za ka yi mamaki in ka je saudiya sai ka ga allah zai lalata al'amarin saboda tafiyansu tun a baya haka yi kuma wallahi har yau duk da yadda duniya ta lalace su ba su yi wannan lalacewa da kake tunani ba ba su yi shi ba suna tsare wannan alfarmar da kake gani annabi sallallahu alaihi ya tsare wallahi har yanzu suna tsare ma junan su ita to ita dai tana ciyar da mijinta mata sun ji ni ko za su yi karatun da zafi su ci da hakuri cin ku naman kwado yau ake yi kawai Allah ya ba ku hakuri ai na san kuna da imani Allah ya sa ku gana koma gida ya ga an buɗo gwal a ce dama ne ta adashi baka sani ba zo ka ɗiba abin da ranka yake so ma da aljanna eh mana matan arziki ke ai matan gwardosa sun san inda aka dosa eh matan gwardosa dosa su ne a imani za ku sha mamaki insha Allah ba za su kwafta mun ba eh mana oh yan badara wana gishi ne to har da ku yan badara wa aitamin fi hajriha ta kasance tana ciyar da shi Abdullahi dan Mas'ud mijinta kenan wa aitamin kuma tana ciyar da marayu fi hajriha waɗanda waɗannan marayu suna ƙarƙashin kulawanta da rainanta shine ma'anan hijriha ma'ana ai fi ri'ayatiha wa hadanatiha ala sai bai riwaya ya ce faqalat li abdullahi tana jin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sadaka koda da kayan ado ne sai ta ce ma mijinta Abdullahi dan Mas'ud sar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashi ka je ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam duk tsawon gemu ka sai mace ta aike ka ita fa ta ji magana wai yanzu ba za ta ce ta je ta samu iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ba sai ta ce me tashi ka je ka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to wani fikihun na biyu anan kuma shine ya kamata ka zama oga ka zama gwaska kawai yau haka ne a alqur'an yi mana inda ta zaka da da dala da euro ta kalle ka sai ta ce ya excellence har abinci sai ta canza ma eh in ba ka da shi zai ta kada ma lami da ta fahimci ka fara ganin gabanka sai kaga abinci kala daban-daban ala ba a san barin ka da iwa ala lai da an barka kamar je ba ka kusa mutuwa ko gane ba eh su mata manya ne wai san rasulullahi sallallahu alaihi wasallam je ka tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ba rai ya sace wannan na faɗa muku a kwanaki karka ce kai yanzu alhaji ne honorable ya excellency ka auro yar talaka aikin da ka aure ta yanzu ita ma ta zama honorable ta zama excellence ba a mata hukunci da gidan yanzu kai da ka aure ta da kai ake auna matsayinta ba da inda ta fito ba ku gane a shari'a haka abin yake kada namiji ya je ya gore ya ce ya'yan talaka wannan kaza a'a in dai ka aure ta a musulunci ai hunna libasun lakum wa antum libasun lakum kun riga kun zama daidai inji Allah sai dai kuma zaka saba mu Allah amma yanzu ita ma ta zama wani rabin ta zama excellency ko da ƴan kauyen garin mu ka auro ku to wannan ba dan raini ta yi ba so take ta san haƙƙin Allah a cikin abin da Allah subhanahu wa ya fara ta ce ka je ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala lana tana jin kunya ayajzi anni an unfika alayka wa ala aitamin fi hadri min as-sadaqa ya wadatar da ni in ciyar da dukiya na a gare ka in ta baka kun ga kauna ne ma shi kun fahimta kai in ta baka dukiyar da na mallaka wa ala aitamin kuma in ciyar da dukiya akan waɗannan marayun fi hajri wanda suke karkashin kulawa na minas sadaka in ne sadaka ba sai na fita waje na ba wasu ba in ne ta muku kai da su wannan a yaji an ya wadatar da ni faƙala da ta faɗa ma abdullahi dan masud wannan sai ya ce da ita sani anti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ne mara kunyan da zan je wannan tambaya ke je ki tambaya da kai ma'ana ni ne zan karfin halin da zan je in yi wannan tambaya ni ma ina jin kunyan da kike ji kun fahimta yace ki je ki da kanki ki tambaya fantalaktu ila nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sarki kun ga yanzu ya bata umarni shi mijin kuma sai ce da tace sai na tashi fantalaktu na tafi ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bayan an wace a masallaci sai na tafi gidansa fawajadtu ra'atan min al-ansari ala al-bari sai na tarar da wata mata daga cikin matan Madina ita ma a kofa ta zo da ta ta bukata wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam hajatuha bukatun da suka kawo ta mithlu hajati ni ma irin dai bukatun da suka kawo ni ita ma haka take kawaiya da mijinta tana taimakon shi kun fahimta ya nuna matan sahabbai ashe dukkan su mutanen kirki famarra alaina bilalun muna zaune a bakin kofa mun yi suru-suru mun rasa yadda za mu yi sai ga Bilal dan Raba ya zo ya wuce ya shuɗe a doshi kam da sauki a tambaye shi kwarjini shi bai kai na Annabi sallallahu alaihi wasallam kun sa Annabi sallallahu alaihi yana da kwarjini duk mumini ma Allah na bashi wannan kwarjini da haiba saboda sahabbai kansu su da bada Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an je yaki wani yaki ne aka dawo ya kwashe ganima gaba ɗaya raba ma muhajirun bai ba mutanen al'ansar mutan Madina ko mutum ɗaya ba. Shikenan sai mutanen Madina suka fara ɗan gungu ana rahimallah Allah ya ma'anar su sallam rahama ya ba su bai babu ba. Gashi su ma sun wahala kuma babu. Sai na Umar radiyallahu anhu muhajiri ne ko ɗan Madina ne. Ina cikin muhajirun ya zo wucewa sai ya ji suna wannan magana sai tausayinsu ya kama shi sai ya ce kai kun gaya ma shugaban ku Abdullahi dan Rawa a halin da kuke ciki na damuwa suka ce a'a sai ce ku gaya ma shugaban yana wucewa shi da kanshi tun kansu same shi je ya sa masa hali ya ce mutanen ka na Madina da aka saka shugabance su suna da damuwa je ka saurare su ya je ya saurare su sannan sai da Umar ya kira shi ya ce sun gaya ma damuwarsu ya ce eh ya ce je ka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam menene tunanin sai na Umar kila kada kowa je gama kashe kudin da aka raba da abinci kila za a iya dawa a reviewin wannan shi abin nan din a duba a ce to kowa ya dawo da shi a sake raba shi sake ta hanzari saboda kaunar shi da sauran uwansa al'ansar yana zuwa sai ce ka gaya ma Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a ban faɗa mishi da yace je ka faɗa masa ai nan ne tushen maganin ka ji duk abin da yace shikenan kila mantuwa ne shugabanci kai yayi zafi ko ba haka bane yanzu shugabancin gidanka aka barka da shi wani sai ka ga yana sambatu akan hanya to balle da aka bashi duk duniya ya ja sai yiwa ya manta duk wanda ya san shugabanci ya san wannan mai sauki ne yana zuwa sai ce ka faɗa mishi ya ce a aiki je ka faɗa ma Allah sallallahu alaihi wasallam je ka faɗa yana zuwa ya je ma Allah sallallahu alaihi wasallam sallama Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sai ce to ya rasulullah tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama zai jike ki ya tsayi saboda da tambayan batun jihadi da qiyamul layli ne da karfin sa zai zo amma tarkacen duniya ina jin kunya kar a ce su yan duniya ne muku yanzu ba abin da muke jin kunyarsa kenan ba ya ce mutane ne dai allon sulasula suna suna ɗan to ɗan halin dai na jama'a allon sulasula ce mai suka ci ya ce sun ce allah ya maka rahama ka ba kowa suku ba ba su sai ya ce mutane suka ci aka ce to kyala mutane kai ne ka ce ka ga keke da keke kenan ya ce to kai ne ka ce ba su mutane ne suke cewa ba to inda za ka san sahabi original sai ce to abinda dai suka ce ni ma dai shi ne dai tunani na kun ga bai munafurci da wani zai ce ai wallahi ka san yan adawa ne annabi ni ba ruwa na ina tare da kai sai ya ce abin an to yadda dai suka ce din to to ni ma dai tunanin nawa kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'azin duk duniya ta tashi wannan ta fi karfin ta kasa da kasa ya ce a tara mutan madina gaba ɗayansu duk wanda ba ɗan madina bai ba shi suka aka tara su ya ce wai ban zo na tadda ku a cikin kafirci ba sanadiyya na kuka samu zuwa da imani ban tadda ku kuna yaƙi kuna kashe junanku ba sanadiyya na ne sulhu kai kaza kai kaza ban tadda ku a gaban wuta ba na kuna kafirci na kubutar da ku na zo muku da tauhidi ba sai hankalinsa ya tashi ka ce haka ne ya ce to sai suka fara kuka da ya ga sun fara kuka sai tausayin ya kama shi sai ce to amma ban kun ga dama za ku iya rama wannan magana sai ku ce kai ma ashe ba an koro ka daga maka ba mu muka baka mafaka alladina tabawwa'u dara wal imana kun fahimta sai suka yi kukan da tafi ta farko suka ce ina harshe mu zai iya faɗi wannan ai ba za mu iya to shine sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tsaya ku ji ga dalilin da ya sa kuka ga waɗancan da suka tafi na basu duniya su sun tafi da biliyoyi kun tafi da annabi wace riba kun gane sun tafi da duniya kun tafi da annabi waye ce waye ya tafi da mecin daga nan suka fara kallon junan su wai su ya ma aka yi ba su wannan tunanin tun farko ba sai annan su lasu ya ce da su to albishirin bari ku ji inda duk duniya za su taru su bi nan ya ce mutan madina ku kadai ta ina zariya ta daga nan ku yawwa ya nuna hanyar zariya misali ya ce duk mutan madina su bina ya ce zan kyalan duk duniya in bi mutanen madina su kadai ya ce san mutanen madina alamar imani kin mutanen madina alamar munafurci haka annu su nasu ya faɗa ina fata mun fahimci wannan to menene muhalli shahid din shi sahabin da yaje ma Allah sallallahu alaihi wasallam magana yace kai me kace sai kwarjina Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa su ma anan da suka ga Bilal sun ga du'ai da sauki sauki tunda dai sakon su zai je fa kullu sai muka ce ma Bilal salin nabiy sallallahu alaihi wasallam ka tambaya mana manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a yaji zai anni shin ya wadatar a gare ni zan samu ladan sadakan da ya faɗaɗa za a masallaci an unfika ala zauji idan ya zanto dukiyar ta wata sadaka mijina nake ciyarwa na ɗauke masa cefane amma fa kar ku bar mata da cefane ya ku maza eh ina daga cikin muguntan maza a wannan lokacin mace na yunkurin siyan ko ashana ta siyan ma mutum sai kaga ya batta hadda siyan gas da fetur na janareto har sai ta rinka ciko a kuɗin cefane shi ko da mata ɗinki sai shekara-shekara wannan kuma ba adalci ba wannan ba adalci ba ne abinda Allah ya ɗora maka ko da ko za ka yi ka ciyar da ita wannan ciyar wadda ita take a babin kyautatawa ne ba na wajibi ina fata mun fahimci wannan kada wani ya ce to yau ko akwai sauke lodi na daina kaza a'a ai kai namiji ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa alaman ka cika namiji ka shanya wahala da nauyin da ke kanka Allah ya azurta ku da abin da za ku karfin bukatun ku tace ka tambaya ya wadatar da ni idan na ciyar da mijina wa aitamin lifi hajri da kuma marayun da suke karkashin kulawa ta da da rainona zan samu ladan sadakan da ya faɗaɗa za a masallaci ba mai laifi ba don kun ga umarni ya bayan ke tasaddaqna ku rinka ciyarwa ku rinka yin sadaka kar ya zamto sun yi laifi wa sai muka ce ma bilal la tukhbir bina kaf ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna nan kun fahimci magana ma'ana kar a ce kira su yi bayani da kansu kaga shi mumin yana da kunya la tukhbir bina kaka bada labarin mu baka ce ga mu a wajen muna jira fa dakhala sai bilal ya wuce shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi man huma wane ne daga cikin su qala sai ce zainab zainab ce qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ayyu zayani wacce daga cikin zainabobin da ake da su ya kamata duk gidan musulmi so samu ne a samu zainab ban gane ko saboda zainabobin nan sun yi abin a fada a gani a bari tun daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya rasu wanda tafi kowace tsawon hannu ita za ta fara bin shi a cikin iyalansa yana rasuwa suka fara auna hannaye su ke mu ga taki a kai tsawonta ya fi tsawo ƙarshe sai gashi zainab binti jahi ita ta fara rasuwa kuma ba ta tafi tsawon hannu ba sai suka ce oke ashe sadaka yake ne ta fi kowa miƙawa to tsayin hannun a miƙawa ne ba a halitta ba ina fata mun gane ga kuma zainab ɗin da aka ɗaura aurenta a saman al'arshi ko falan ma ka za zaidun min hawa tsaron zawwajinaka Allah ya ma zainabobin mu albarka yanzu amma sai kaga wata kawai a tsawai ana zibe kuma zugaggiya ne fa ba zidin ba zu ne wallahi har adan da ka ganta da shi artificial ne in ta isa a zo ai gasar rashin wanka na kwana uku ka gan bata fara doyi gudana binta ba duk wankan mai ne mala ba asalin ba ne kaga su zainabin asali nan eh zainabu abu kenan mai tagwayen suna su ne waɗannan kaji annan ma ce homa su biyu zainabu abu su ne na gasken masu imani amma kin cika duniya da kyale-kyale an daga ki fatiha ki bakar ya ki ci a wallahi kin yi bawo billahi la ilaha huwa kin yi bawo ko ba za ki gane ba sai an je lahira ana a zo da aiki ki ba abun miƙawa a bayar ruwa aikin kwafsa ki koma islamiya kawai ki ja kaya Allah ya samu gama lafiya Allah kuma kai matan musulmi albarka qala sai bilal ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam imra'atu abdullahi wato zainab binti abi muawiya tace matan abdul iyalin abdullahi dan mas'ud qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ga amsar da zaka gaya musu kace da ita na'am tabbas tana da lada in ta ciyar da mijinta da marayu ba ma wannan kadai ba ka ƙara mata da bisharan cewa laha ajrani tana da lada ribi biyu ne kai mata bayani filla filla ta gane ajrul qarabati ladanta na farko ya samu ne saboda kusancinta da mijinta daga akwai gado tsakaninta da mijinta aiko ladan kusanci ya shiga to tana da ladan wannan kusancin wa ajrus sadaqa sannan Allah zai bata ladan sadaka Allah ka sa matan mu su kamanta su ma su samu dai su shiga aljanna muje fi sahihaini ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim har wa yau an Anas bin Malik daga babban sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi annahu qala lallai Anas dan Malik ya ce kana Abu Talhata aksar al-ansar bil madinati malan min nakhl Abu Talha Allah ya kara yadda a gare shi shi yafi kowa yawan dukiyar dabino a garin Madina inda ana lissafin dukiya ce ta dabino to babu kamanza kuma ka san har gobe ba dabinan da ya kai na madina kun gane ko na ga fatawar malam abdulaziz ibn bas Allah ya ji kansa da rahama da ake maganan dabinan ajuwa na madina yana karya sihiri da guba in ka so da aka yi poisoning ɗinsa ka ba sa wannan dabinan guda bakwai ya fara cinsa a farko insha Allah zai warke ina fata mun fahimta da malam bin baz yi bayani ya zo ya ce wannan falalan fa ba dabin ba ajuwa kaɗai ba duk wani dabinan da ya tabbata ɗan madina ne to ko bai karya sihiri bai na maganin guba shi ko ajuwan yana karya sihiri kuma yana maganin guba ne ina fata mun fahimci wannan to kuma sai a ce kai ka fi kowa yawan wannan dukiyar ta dabino ka ku ga akwai arziki dan har yanzu za ka gani wanda yake ka je ka gwada ƙarya ma ka ce za ka sai irin na su hilton ɗin nan da su bin dawud da waye inda asalin yan ƙarya ake zuwa dan haka za ka gashi ka ga riyal ɗari uku riyal ɗari biyar har riyal ɗari bakwai akwai ɗan kamar haka riyal koko ne riyal ɗaya yanzu naira ɗari biyu ne yana kawo adda sha biyu adda sha biyar a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a watan uku a farkonsa don kar wani ji karatun a gaba ina fata mun fahimci wannan to a zo a ce shi wanda bai fi saukin kaje gonan ma za ka riyal talatin talatin da biyar har arba'in arba'in da biyar yana kai har hamsin kaga kenan kowane kilo ɗaya kusan dubu goma ne mun kuma a yanzu loka ma yana jin ne kai dubu ɗaya da wani abu ko ba haka bane dan jiga wannan mara tsutsa eh ya sunan gurin ma inda ake sayan dabino a jigawa junction din nan na'am a ba kiyawa ba shuwarin yawa shuwarin kwarai da gaske ni a can nake sayan dabino na dan ramadanan ya zo Allah ya kara ma jigawa albarka ya ji kan sarkin dutsa da rahama to shi yafi kowa yawan arziki na dabino a garin Madina وكان أحب أمواله إليه بيروحاء kuma ya kasance mafi soyuwar dukiyar Abu Talha a rayuwarsa ita ce Bairuha wannan Bairuha din sunan wata lambu ne da Allah ya bashi wata gona ne mai kyawun ya'yan yabanya wa kanat mustaqbilatal masjid wannan gonar kuwa tana fuskantar masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam tana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cin albarkan gonan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dukuluha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shiga gonan shigan shi kai cikin ta ta gama albarka ko ba haka bane a ce Allah sallallahu alaihi ya shigo garin ku ai in Allah ya daka gari albarka to manzo Allah sallallahu alaihi yana shiga wannan gonan ba shiga kadai ba wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin yana sha daga ruwan gonan wanda yake mai daɗin sha bai da zartsi wanda zai dame ka. Ƙwala Anasun, Anas ɗan Malik ya ce, Falamma unzilat hazihil aya, a yayin da sabai suna zaune suka ji Allah ta'ala ya saukar da wannan aya da ke cikin surati Ali Imran aya ta 92 da Allah ya ce, Lan tanalul birra ba za ku taɓa dacewa ku samu albir ma'ana anan aljanna. ba za ku taɓa dacewa da alkhairi da aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so ga ramadana nan zuwa kai ma sai ka gwada imaninka ko ba haka ba karka ce ai sahabbai ne lokacin su da ina nan mu ma da to ai Allah da ke zamanin yana nan ko ba haka bane mabukatan da ke wancan lokacin yanzu ma akwai su ga suna a makwabtanka ga suna a masallacin guwanku ga suna a garinku wannan arzikin da Allah ya baka ka sani ba da shi za ka kwanta a kabari ba taimake su ba su addu'an mutum ɗayansu sai ya warkar da kai ciwon da ka daɗe kana zuwa ingilan ka samu magani addu'an ɗayansu sai ka ji a kabari an matse ka ji an sake ka me ya faru ka taimaki wani ya roƙa ma gafara shi ke ka taimaki mutanen kirki mabukata kai har wanda yake fasiki ne ban yana cikin matsatsi ana taimakon shi ba har wanda yake fasiki ne yana cikin damuwa kar ku ci abin shi ya mutu ku taimake shi ku masa wa'azi ido da kunya ya ci kuma ya kasa gyarawa amma in kun bar shi ran da ya mike fitinan ne zai dawo shine hikimar taimakon to shine da aka saukar da wannan aya da Allah ya faɗi cewa ba za ku taɓa dacewa da nagarta da ɗa'a da aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so qama abu talhata sai abu talha ya tashi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya jakadan Allah inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu wai Allah da kansa yanzu yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za mu taba samun aljanna ba sai mun ciyar daga abinda muke so dan ya gane gaskiyar imanin mu to ko Allah zai san mun haihu wa inna habba amwali ilayya bayruha kuma lallai tabbas Allah da ya saukar da wannan aya ya san cewa habba amwali mafi soyuwar dukiya ta ilayya gare ni a raina ita ce wannan bai ruha din abu ne sananne to wallahi wa innaha sadaqatul lillah daga yau ga CFO ɗinta ka rike da takaddunta da komai na ba Allah sadaqata na ba Allah sadaqata ai malam ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min al-tayyib sai an warware zare daga abawa duk wanda ka ganshi a firdausi kai da kaga aikin shi kasar aikin ya ci ba aikin ya cancantar da shi ba ra'amar Allah ce amma Allah ya bashi damar da zai nuna mutane adalci yasa aka kai shi da rahama mun fahimta ko sai ya ce ga ta nan sadaka ba fadan bana so ba arju birraha wa zukhraha inda Allah ina fatan birraha nagartanta ya zamto wato birraha na ina kwadayin ina guri ya zamto a wurin Allah malafikin sarki na same ta a matsayin da'a da nagarta ta dawo mun wa zukhraha kuma ina fatan Allah ya taskace min ladantar hade da shirin alkiyama tadkhir shine a taskace wani abu ajiye shi to ina fatan Allah ya ajiye mu yanzu ajiyar Allah daidai ne da ajiyar Zenith Bank kai kwana bakwai ba network eh ka buga ka raya haƙƙin ka yake fita da ƙarfin cin tuwo har a ce sai ka biya kuma ka biya ba biyan bukata na ambace su waɗannan ne saboda sun mummugunta da yawa in sun ji zafi sai su gyara Allah ya shirye su to ba daidai ba ne in Allah ya ma ajiya ba network failure kuma interest din na halal kuma kullum ninkuwa zai in kana so ka gane ajiyar Allah ka kalli damina in ta sauka ka kai buhu ɗaya gona a baka fikar goma kai ne mabukaci ko ba haka ba ne to ka kaddara kai wani aiki ya karba kana tsammanin rana a baka daidai abin da ka bayar ina ai ba nuna maka kamala ba subhanahu wata'ala Allah ya fi karfin wannan aiki Allah yana kyautar da ake kasa godiya ne yana kyautar da baki ke kasa godiya ne sai dai kuka da saboda farin ciki Allah kai mana kyauta na alkhairi to yace ina fatan Allah ya taskace min ita fadhaha ya rasulullah haisa araka Allah dan haka ka sanya gonan nan ya annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah ya nuna shi ka kaga wani darasin anan shine ashe ba sa yin kyauta su gol kun fahimta ba sa kyauta da su dole su za su control abin da suka kyauta ai an sai da akuya kanawa tana cin danga ke ba ba ba amfani ke karya abin ka mana inda ka ce don Allah ka ba mutum bar shi yake ka sa ta duk inda Allah ya nuna sheka ma'ana ko da wani ne wanda ni ban jituwa da shi kaga shi ya dace ba shi ban damu ba inda Allah ya amsa to haka ake yi in ka san ka bayar da abu don Allah ka bada shi don Allah mutum da ya zo ya ba da gudunmuwa ya ga limamin riga kawai canza ya fara jin ni fa kudin nan ba na bani a sa shadda ba ka ji tsiya an gaya maka dole sai da kudin ka zai sa shadda kai kadai ne kai ta kai kadai ne arziki kai kai kana ba da arziki ne ba ka da shi ba ka da wani arziki Allah shi ke arziki kuma yanzu dan girman Allah idan mutane ba su kaunaci masu jagorantar su gaban Allah sun taimake su ba su waye cancanta su taimaka ku watsatsiyar al'umma ce ke tuzarta shugabanninta na addini watsatsiyar al'umma ce ke aiki ganin shugabanninta na addini a wahale na karanta wani course microsoft account engineering 2008 daga india muka yi course din course din ko a lokacin kusan 300 da wani abu jarabawa da na yi aka ban scholarship shi ya mai da shi 274 ban taɓa mantawa ba 2008 kuma yanzu shekara nawa kenan shekara kusan ana maganin goma sha kusan shida ne ko sha biyar ko makamancinsu wallahi akwai wani fasto da muka yi wannan kos ɗin tare da shi ya ce mun malam mox na haku nawa ne sun baka ya ce ban gane ba a ina aiki muka yi program ya ce ne ne sponsorship ɗin da mox sun baka ya ce tabbita ai wani ma masallaci yana wannan kos ɗin sai ya ji kamar ya kashe yanzu ba akwai wanda kawai ya ji ka ce alhamdulillah shi bakin ciki zai bai fasan me ka samu ba kawai ya ji ka ce alhamdulillah to shi wallahi sai ran shafa shi kuma dan uwanka musulmi na ce mai me yasa ka tambaya ya nuna min motocin shi guda biyu tun a lokacin wadda ta fi kowace arha miliyan hudu da wani abu take nambansa official number aka yi mai ya ce wannan saboda zan karanta wannan course din shine coci ta siya mu waɗannan motocin guda biyu haka ya faɗa mu abokina ne pastor aboki na karatu ba lakum dinukum ya ce coci ta tsaya hansar ba ta yawa 2008 ba wani da wani ke rika wayoyi masu ada sosai ya ce wannan wayar tasa coci ta siya duk abin da ake sawa ciki coci ta ɗauki nauyi har yi gama watannin da zai yi wannan course ɗin duk zirga-zirgar coci take biya na ce mai to me yasa ya ce musamman aka ce ya daina wannan sabis din ya zo ya karanta wannan course din akwai amfanin da za a yi da shi to ka gani yanzu wallahi wani mu wani ya san ma kana da wannan kwanin to sai ji kaman ya mutu maimakon a duba suwaye ire-ire na da ire-iren su ba yana kiran ni ji aimun bane amma ko baka yi mun baka duba akwai wasu sun yi sun irin wannan karatun kwali ne wanda ka daga shi ko mai digiri ba zai zo kusa da kai ba shi yasa duk wanda ke ganin wani dan dan boko ne wata tsiya kan shi ya sani kan shi ya sani addinin nan mu ya fi mana duk wannan tarkace da kai kake kallo mu fatan mu wannan addinin mu mutu akan shi mu mutu akan shi ba mu da rahama da ni'imar da Allah ya yi mana wanda inda alfahari ya halasta da shi da ne alfahari amma wallahi ba dan kafi mu wani gata ta tsiya ta duniya ba ba dan kafi mu bane amma abinda Allah da manzansa suke alfahari da shi shi ya ce musulmi alfahari da shi to kaga fasto duk irin hidimar da ake masa duk motsin da ake yi wallahi su suke biya ku masallacin ku mutun nawa suka biya ma wannan mutun nawa kuka biya mutun nawa kuka nema ma aiki dan su amfana da wasu unguwar me tsaro ba ku da komishinonin da za su iya ba ku aiki ba ku da gwamnoni ne ba muna cewa a danna wani bane abu based on merit wanda ya cancanta a tantance a ce a kawo kwalin a gani wallahi za a ga ruwan kwalaye a ce a gwada a duba wanda suka kamata ofishin nan naka kayi takwas ga wata takwas za ta kare mutum lokaci maka kai in ka je gaba Allah ka ce da kai ma za ka damta lidinillah me ka gabatar ma addinin Allah me za ka iya nuna me za ka iya nuna to ai ba su karatu ba ne a dole sai mu ce boko ake taimakon shi ba tofe ba ne abu biyu ake nema ko ya karatu ko ya sana'a sana'a kuma ana koyon sa kamar yadda ake koyon ilimi in ma shi bai ba bai da ɗa wanda yake yi ne yana da ɗa yana da makusanci to kai ma ɗan shi ya ji ɗan zamana babu wani uba a duniya da zai ga ɗansa ya ci gaba ya ji zafi a ran shi farin ciki zai to kai ma ɗansa kai ma jininsa wannan abin muna faɗa saboda mu an bar mu a baya wallahi muna da ci bayan tunani ina muku rantsuwa da Allah ni na san inda aka yi maganar matar da yarinya ce aka ɗauka lokacin tsohon shugaban ƙasa da ba za mu ga sunansa ba aka kawo ta daga coci aka ce an rufe portal ɗin police da ake yi na abin nan ana so ya taimaka ya sa baki yana shugaban ƙasa a buɗe a ɗan ƙara ko awanni ko kwana ko a ta hanyar da za a ɗauke ta da ya zo sai ce a tun da an rufe kuma har ya zo gaba na ai zai iya mishi zai iya mata abin da ya fi wannan zai kai ta nnpc abin da ya faɗa ke zai ba ta kaza ai kaza sai suka ce a'a tsarin daga coci shi ne ɗan sanda za ta yi saboda abin da aka shiryo ake so ta yi ta hanyar ɗan sanda za ta iya yayi suka ce a'a wallah abin da coci ke so police ne in ba zai samu ba kowasu ba su kuma haka aka yi aka ɗauke su karka tambayi illan da za a yi mu karka tambayi illan da za a yi mu kai kuma kana nan jamba ka hasada akan nan ruwan wai kai da za ka taimake shi kai kake mai hasada arziki duk wanda Allah ya kaddara zai arziki sai yayi wallahi har ka ga wai yaron ka ne in Allah ya ci gobe shine oganka ba yanda ka iya ba yadda ka iya duk abin da Allah ya baka wallahi sai ya zo sai ya zo ya riski wannan abu yadda kaga annabi Musa ya taso a gidan Fir'auna ya kai labari wallahi wani wai kai bai mugunta ko ka tauye shi ko ba zai taba hana Allah ya kai shi inda zai kai ba shi yasa babban abin da aka samu ishrafus sadr zuciyarka ta zanto buɗan iyawan kakkiya duk alkhairin da zai je wurin musulmi roki Allah ya yaukaka shi ko bai amfane ka ba zai amfani wani kuma ba za ka ji daɗin haka wasu in kai mumini ne na gaske amma inda damuwa fi qalbika maradun to shine zaka rinka jin suka shine zaka rinka jin kaza ai a hana wani a toshe wani ai kaza me a ciki su waɗanda ka fi su su su ce mene su su ce mene a rayuwa wanda ka fi su sun wanda suka fi ka yawa bayan da gaske wanda ka fi su sun wanda suka fi ka yawa ka duba da kin za ka gani ka gani da Allah yake maka wanda bai motsi da yawa ba wanda wasu na ganin da za su samu abin da ka samu su sun gama ba to su kuma me za su ce su ma sai su dora rikici da hasada ba daidai ba Allah ka shiryar da mu ka sa mu dace to shine yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanya ta duk inda Allah ya nuna shi ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallah lokaci ya cika jama'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fakhin ma'ana yayi daidai zalika malur rabih wannan dukiya ce wadda mai ribar gaske kai kam kakanka ta yanke saka Allah ya amsa zalika malur rabihun wannan dukiya ce wanda lallai kam Allah zai alfahari da ita wa qad sami'tu ma qulta haqiqa naji abinda ka fada ya kai Abu Talha na cewa wannan gona ce ta soyuwa a gare ka kuma gashi gashi kuma ka bayar ai kaza wa inni ara an taj'alaha fil aqaribin Allahu akbar kun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda aka gane shugabanci kenan yace sai dai ni abinda nake gani ba ya ce ka sa duk inda ka ga dama ba yace to abinda nake gani shine an taj'ala ka je ka sanya arzikin da ke gonan nan fil aqrabina wanda suka fi kusanci da kai a danginka da mata da 'ya'ya, da wanda suke raɗe da kai a rayuwarka ta yau da gobe ka je ka sanya ta a gare su kun fahimci maganar mala ya yi masa abin da ba zai ma ji damuwar rabuwa da ita ba saboda ai amfanin zai ƙara dawowa gare shi in yi ma ɗansa yi ma kawunsa ya kaza ai wata rana dai zai ƙara dawowa wurinsa ne cycle ɗin zai zo faƙala abu talhata sai abu talha ya ce an gama af'alu ya rasulullah zan aikata haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko yana fita fa qasamaha abu talha sai abu talha yazo kawai je yi kuwa ya raba wannan gona fi aqaribihi ga makusantansa yace kai dauki kuloti kaza daga yau kar ka ƙara tambaya na kudin jam da waye ka rike wani ka rike wani ka rike wani haka ake ko kar ka tara dukiya ka ce ‘ya'yanka su zo ka koya musu sana'a wai za ku rinka yi tare kana nuna musu sana'a iban musu tura su gefe su je su ci bakar wuyar da ci su koyi yadda ake rike ta ba san kun fahimta ba yana daga cikin backward mentality mu ci bayan tunaninmu wai a ce kana da dukiya yanzu ɗanka shi ma ai ya taso ya ga yadda kake ku saba gwagwarmayar za ka koya mai gwagwarmayar za ka koya mai ka kete shi ka ce ga yadda ake gara ga ake kaza ya rage naka tafi ka yi tafi ka yi ga naka in ka lalata ya rage ma ina kuma kallon ka ya faɗe za ka ce kaza ake yi kuka ka mai da shi to wannan ko mutuwa ka ya ka ba shi gado zai iya rike ta ya bukata amma yanzu ka jawo shi jikin ka ran da ka faɗi sabon karatu da ilimi zai ana rumbaba ma fi karfin shi tozarta shi za a yi ai gaba ya faru da yawa a tarihi amma ka koya mai da zai tsaya da kafar shi shi kenan sai ka ga ka huta da wuri sai a zo abin da da kake mishi ma yanzu ba ka yi ya riga ya tafi Allah ta'ala ya ma mu da zuriyar mu gaba ɗaya albarka yace sai raba ta ga makusanta wa bani ammihi da kuma ƴaƴan amminsa su ma ya bi duk ya ya rarraba musu ma'ana dai a takaice ina ganin shine mun gama ba duk ha ba dama ba ga hadisin da ke ina na gama ina na tsaye ai ina gan oto ku hakuri ku hakuri mu je gaba ko rawat tirmidhi wa sahahu an salman bin amir haka ne imam tirmidhi ya ruwaito hadisi kuma ya inganta shi daga salman dan amir radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce as-sadaqatu 'ala al-miskin 'ala al-miskin sadaqa ka bayar da sadaka ga mabukaci sadaka ce ko kai masa aure ka kama masa haya ina amat ko haka ne eh wannan kai sadaka wa hiya 'ala dirrahmi fintani amma idan kai sadakanka gaba abota zumuncinka to abu biyu kai menene abu biyun nan sadaqatun ka yi sadaka ka samu lada kamar yadda kai ma wancan miskinin sannan za a ƙara maka wani ladan na daban shine silatul zumunci da kai wannan shine abin da ke cikin wannan hadisi din ko ya ce rawal imamu ahmad shine gaba na'am mala ce rawal imamu ahmad wa sahihul albani imamu ahmad ya rawaito hadisi kuma malam nasiruddin albani ya inganta hadisin عن حكيم بن حزام دقى حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ani sadaqati dangane da al'amarin sadakoki da ake wai wanne yafi ne ya abin yake ayyuha afdalu wanne yafi falala a sadaka kila abin da yake da shi bai da yawa yana so ji inda yafi daraja ya sa a wurin Ƙwala sai annan sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi sadakar da ta fi daraja ita ce alajin rahimul kahishi, ita ce sadakar da za ka yi ga wanda zumunci ya haɗa ku amma shi maƙiyin kai. Ƙumbanci magana? Zai san ka, kowa a danginsa yana da irin wannan. Akwai wanda ko taruwa ke da ya shigo sai ka ginsa fuska. Ma'ana zai raida ka koyi ba abin da baka ji daɗi ba, amma ba yadda ka iya. ku zo ce muka ina yi ne kawo ka ce lafiya lau kuma yana baka haushi ana samun irin wannan to shi ne a zirrahmi alkahishi wanda gashi zumunci ya haɗa ku amma kuma yana ɓoye yana ɓoye ƙiyayyarsa a gare ka da ka fita ne ka ji an ce ai wallahi kaza da kaji an faɗa ana ta rikicin na a dangi duk wane ya haɗa fitinan nan shi ya je gidan wane ya ce kaza ya buga ma wane waya ya ce ya za ka ji gugu ta kira ka kamar za ta tsine ma wane ya faɗa mata irin wannan za ka ji ba ka san shi a ranka kun fahimci maganar amma in ya ka sai ka je na sanni da zuwa a ranka kai ba ka ce mishi kaza ba ka san bai fito bili ba to irin wannan sai kai masa kyauta ka san dai da wuya ko to shi ne annabi sallallahu alaihi ce wanda ya fi kowanne shi ne shi gashi yana muna na maka amma sai kai ka kyautata mishi Allah ka ba mu ikon yin haka akwai rawa ibn khuzaima ko ya kare to na karshe ma ce rawa ibn khuzaima ta hasanahu al-albani ibn khuzaima ya rawaito na hadisi ko mala albani ya hasana shi an salman ibn amir daga salman dan amir ad-dabbi radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ya ce سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول lallai na ji manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatun sadakar da kai ka ba mabukaci kana da ladan sadaka a wurin Allah wa hiya 'ala al-qaribi sadaqatani amma idan kai sadaka ga makusancinka to sadakar nan naka guda biyu kai ladan ta wurin Allah sadaqatun lada na farko ladan ga magarin sadaka da ake ba kowane musulmi wasilatun sannan ladanka ta biyu shine kana da ladan wanda ya zumunci malamai suka ce in ka tattara duka waɗannan hadisai zaka samu fa'idoji kamar haka na farko shine ana son mutum yi sadaka ga matansa ana so mace ta yi sadaka daga kayan adanta tun daga mata Abdullahi dan Mas'ud a baya ta yi sadaka da zinariyarta ke ma ki dinkin kai can ceceniyan nan an ce ya hau kejin ya ƙaru ɗan raba samu wani ki ba wata da bata da shi don shi zinare musamman zinare arziki ne baya faduwa kuma duk sanda ka kai shi kasuwa kuɗi yake zama ina fata mun fahimci wannan sannan na biyu ladan sadaka ga wanda zumunci ya haɗa ku ya fi girma game da ladan sadaka na gama garin mutane naukunsa malamai suka ce duk wanda ke nufin ya samu cikakkiyar ladan nagarta da da'a wurin Allah to ya ciyar daga dukiyar da yake so ka duba dukiyar da kake so tun daga Abu Talha ne ya ce gonarsa ita ya fi so fiye da komai amma ya kawo ta kai ma je ka gwada ma Allah cewa da gaske ne imanin ka dauki wani abu da ranka ya fi so kai ma Allah sadaka da shi ko da za ka yi kyautan koma daki ka gode ma Allah da wannan ba za ka yi kuka ba za ka samu alkhairi sannan suka ce gaggawa a fahimci gaggawan amsawan sahabbai ga alkur'ani don ana cewa lantana lulbirra ko kawai shi ma ya amsa ce ga gona ta na ƙarshe suka ce ciyarwa ga makusanta yana ƙara haɗewa na dangantaka kuma yana ƙarfafan igiyar ‘yan uwantakan addini in ka ciyar da ‘yan uwanka za ka suna ƙaunanka in kana kyautata musu in ka ciyar da musulmai wanda ba ‘yan uwanka ba za ka ga su ma ‘yan uwantakan yana ƙarfi sai ka ga wanda ya saba wannan yau da zai kwanta jinya asibiti sai ka ji nurses suna tambaya da security wai waye asibitin me ya faru ya tattaba alkhairan mutane amma ka kwanta asibiti an zama masallaci baka da lafiya ka ji shiru kaza to alaƙar ka kila da mutane ba yadda ya kamata ta kasance ba ina fata mun fahimci wannan duk da ba lallai bane dalili na iya samu amma daga cikin alamar da ake gane amfanin mutum a cikin mutane in ya shiga jarabawa a ga damuwan mutane game da shi a ga mutane sun damu game da al'amarinsa Allah ta'ala ya datar da mu don haka da yanwa musulmi a bisa al'ada kamar yadda muka saba wannan shi ne karatunmu da zai kasance na ƙarshe sai bayan ramadana insha Allah ta'ala wannan shi ne darasi na ƙarshe fuskantowar ramadana daga cikin ladubban da ake so akwai tuba da komawa zuwa ga Allah da wannan muke roƙon yafiyan kila duk wanda zai je a wurin karatu mun faɗi wani abu da ya taɓa shi ji kamar da shi muke tsakani da Allah ni dai ban san na taɓa zama a kujerar nan da nufin in ci ma wani mutunci ko in musguna ma wani ba amma ta yiwu na'am baba wa akwai sauran kaɗan wanne ne shi fi sahihaini an aisha da ahalin baiti shuraka a fi ajin sadaka oke to mu dauke shi gaskiya zai rufa bajin haka ne na yadda tunda dattawa suka yi magana dole ma ai gaba ta bi malaci ahalin baiti shuraka a fi ajin sadaka iyalan gidanka suna yin tarayya da kai a cikin ladan sadaka akwai abin da in sun yi su ma za su samu lada ya za mu fahimta malaci fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim ana aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kare da a gare ta anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kala ya ce idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar daga abincin gidanta kun ga an ce gidanta saboda mata gida nasu ne kar ka zo ka ce ainihin irin yadda nake son gidan nan kenan tambaye su ko gini za ka yi ya kuke so ya zama ta ce ni ina so kicin ya fi toilet girma ko falo ya fi kaza girma ka musu yadda suke so saboda sunan ne wurin zaman su Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna gidajen ku ya ce wala ta rudna ku min buyuti kada a fitar da fita daga gidajen ku fitar da su daga gidajen su to dan haka gida na mace ne kada namiji ya mara sai dai idan abin da ta zo da shi akwai kuskure sai a gyara mata ko saban Allah ne to ba za a yi mata biyayya ba amma an zo tattaunawa ake a zaɓi da su wani sai ce ta gini har ya kusa gama iyalinsa ba su san yana yi kuma ita zai kai ya sa a gidan ina fata mun fahimta ko da wasu kila yanayin sharrin matan ke sa su guji haka amma dai ya kamata dai ya zanto ana tarayya da su a shawarwari aka abin da ya shafi gida wannan haƙƙin su ne dukkan macen da ta ciyar daga dukiyan abincin mijinta ghairu mufsidatin ba tare da nufin yin barna ba dan wata hasiyarwa ma take dan bala'i akwai mai sayar da abincin miji amma dan ta ƙara dan rabin gwangwani kaza tana dan ba wani yaro mai ɗibo ruwa ko wasu almajirai ran juma'a so daya kaga wannan ba abin da ya kamata namiji ya raki bane ba barna a ciki falaha ajruha to ita wannan matan tana da lada Allah zai ba ta wali zawji bima tasaba shi ma mijin yana da lada saboda abin da ya nemo na abincin da aka ci da walil khazin mithlu zalika wanda aka bashi tsaron dukiya shi ma aka bashi daman cewa ka iya cin abinci ko abin da bai wuce kaza ba ka ɗan biya ma kanka bukata a kansa shi ma ba matsala yana da lada idan yi haka wannan malamai suka ce a ciki za a fahimci shar'ancin ciyar da dukiya mace ta ciyar da dukiya daga abin da Allah ta'ala ya bayar na mijinta amma ba tare da cutarwa ba idan mijinki bai da shi wanda bai da shi ne in kin hakan ƙara shiga wani yanayi zai yi kinga sai ki hakura amma idan mijinki ya fi ƙarfin wannan abin ba zai cutar da samunsa ba to ba laifi idan kin yi haka din abin ma dai da yafi a samu fahimta tsakaninki da mijinki kana ganin dan jifa jifa na dan rinka yin kaza in dan sadaka da shi eh na yadda ba matsala to wannan yayi daidai kina da lada idan ya ce a'a to wannan magana ba ta taso ba ina fata mun fahimta dan mijinki ya ce a'a sai ki ta faɗaitar da shi amma kar ki aikata ni ko ina ga da kayan nan ki fara bude ni an jima ki mai miya mai daɗi ki ce yanzu inda ka ciyar da wani wannan fakila kai ma kana da na aljanna kila wata rana ce ba dan halin ki ba kan ya wuce gwangwani daya dan ku ba ku da tausayi ko ba dai an samu ladan Allah ya shiryar da mu to wannan idan namiji ya nemi ladan ya nemi ladan sauran Allah na sadakan da ya akan iyalansa shi ma yana da lada saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma da abin da ya samu abin da nake faɗa ta kai dai duk wanda yake jin la'alla mun masa ba daidai ba muna roƙon ya yafe mana muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki mu ma ya yafe mana baki daya idan muna cikin waɗanda bayan tashin mu nan ba za a dawo face an yi jana'izan mu Allah ka sa mu fi jannatin wa naha fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir idan kuma muna da raban dawowa dan mu ci gaba to Allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa kuma haka muke fata kuma ya sa mu dawo da imanin mu da kuma abin da yake na karuwa na lada da lafiya da arziki da wadata hutun mu zai kasance a lahadi na biyu bayan an yi azumi an sha ruwa kenan ko lahadi ta biyu insha Allah idan an yi an sha ran yau shake tsamanin sallah azumin alhamis ko alhamis ko alhamis ko sallah fa sallah ma alhamis to banda lahadi da ta zo wanda ta ta biyo na baya lahadi dai ta biyu bayan bayan idi insha Allah ta'ala shine zai kasance a ranar da za mu dawo karatu daular da za mu yi a yi hakuri ba mu abin nan ba har yanzu akwai shawarar da muke tunani a kai za mu sanar ta hanyoyin da aka saba baki daya muna da zaɓe da za a yi a mako mai zuwa da yake tafe kiranmu shine mutane su yi duk abin da za su zauna lafiya da junansu rayuwarmu ba zai ƙare ta bayan jefa wannan ƙuri'a ko zaɓe ɗin ba kuma muna kira da kowa ya ji tsoron Allah tun daga 'yan uwanmu 'yan siyasa tun masu takara har zuwa 'yan uwanmu waɗanda suke jefa ƙuri'a kowa ya yi abin da ba zai je gaban Allah tsare shi ya kasa fita kanshi ba abin da ya shafi zage-zage cin mutunci zubar da jina ne sare-sare ba namu ba ne don Allah mu zauna da junanmu lafiya mu yi abin da ya kamata kowane ne Allah ya zaɓa mu ne zama shugaba Allah ka sa ya zanto shi ne mafi alkhairi a gare mu idan yana da kyakkyawan manufa a kanmu Allah ka ba shi iko ya zantar da ita idan yana da mummunan manufa Allah kai ka fi mu sanin yadda za ka yi da shi muna tawassuli da dukkan abin da muke na bauta Allah ka zaɓa mana shugaba na gari Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka fitar da mu kuncin da muke ciki sannan muna kira ga gwamnatinmu mai albarka da ta sake duba halin da mutane suke ciki idan an bar mutane sun isa watan ramadana a wannan yanayin tsakani da allah mutane za su ci bakar wahala don wasu tun yanzu ma suna cikin ramadana su wadda ba su ga wata ba da kyar suke samun abinci wani ma da ɗan wadatar nashi bai iya kaiwa ya kamata a duba tunda ana gwamnati don jama'a don allah a duba abin da an san an tausaya ma al'umma mun yadda gyara ake nufi a babin kyautata zato muna kyautata san gyara ake kuma Allah ya ba ku ikon yin gyara amma fa wallahi tallahi jama'a suna shan wahala jama'a suna cin bakar wahala kuma in an tafi aka gaskiya wasu za su tagayyara su amfanin da ake gani ba zai fi amfane su ba kuma watan ramadana wata ne mai alfarma ga wannan al'umma ya kamata muna kira ga gwamnati ta duba hanyoyin da za ta sausautawa al'umma su yi azumi cikin walwala su roƙa ma ƙasansu zaman lafiya su roƙa ma ƙasansu yadda za ta zauna lafiya sannan a buɗe taskokin gwamnati da ake da sunar ama a shimfiɗa su ga al'umma ba muna cewa ga musulmi kaɗai ba idan waɗanda ma ba musulmi ba suna da haƙƙin a basu su ma a basu mu dai damanmu namu su amfana da abin da yake nan wanda muke jin raɗe-raɗin da an ce za a buɗe a raba an ce akwai palliative da za a yi don akwai wannan don Allah gwamnati ce dubi ga wannan gaskiya akwai bukata kuma in an tashi rabon nan don Allah a ji tsoron Allah kar a sa siyasa a ci daga cikin abin da ke cutar da al'amuran gwamnati da kila na sama ba za su ji ba sai ta wannan hanyar shine siyasa yana shiga cikin rabon da ake duk wanda aka ba yakan duba waye dan jam'iyyarsa waye nashi wani ma kasuwa ke kaiwa a biya shi muna kira ga a dubi wuraren ibadu in an tashi wannan rabon masallatan juma'a da masallatan hamsu salawat yan kwamitin masallatai da limamai sun fi kowa sanin mabukatan da suke rayuwa tare da su ƙungiyoyi na addini waɗanda ake da su sun san mabukatan da ke kwance a cikinsu ba zan ambaci ƙungiya ko guda ɗaya ba amma an ce ƙungiyar addini gwamnati ce amfani da waɗannan ƙungiyoyi in ya kauce haka to gaskiya siyasa da sarrai yana shiga an gwada a baya mun ga irin wannan so da haka muna kira sannan ga masu hali masu hannu da shuni wanda Allah ya ba su dukiya su sani yanzu dai muka karanta hadisin Abu Talhata da hadisin Zainab da Sa'dullahi dan Mas'ud irin aljannan nan da kuke jin sun tafi wallahi ta ɗaya ce ita ne ake ma irin wannan aiki ya kai wanda Allah ya ba shi dukiya fitar da dukiyanka Allah zai baka abin da ya fi dukiyarka duk irin dukiyar da ka tara kwanciyar farko a kabari za ka manta ni'imarta ka taskace wannan dukiyar ta hanyar taimakon masu rauni da taimakon mabukata da masallatanku da garuruwanku da ‘yan uwanku da makwabtanku sun cancanci su ji dausayi daga ni'imar da Allah ya baku ta dukiya. ‘Yan kasuwa masu wasa wukansu ga dama ta zo sai abin da aka yi, to gaskiyan magana idan kana musulmi, kasancewar kana da damar da ka ci riba, amma ka maida ta ƙazamar riba saboda zuwan watan Ramadana ba ka cikin waɗanda annabin Allah zai alfahari da su. annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku ku saukaka kada ku tsananta Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto bil mu'minina raufur rahim shi sauki ne rahama ne ga mu'minai kai dan kasuwan da ka ninka ko ka boye kaya alhalin zaka iya cin riba ka tsawwala ma mutane to wallahi ka sani annabi ba zai taba alfahari da kai ba wannan al'ummar kuma ba za ka mutu ka samu addu'ar ta kwarai ba, ‘yan kasuwa ku yi ƙoƙari ku samu yardar Allah ta wannan hanyar. Ku dai ba malamai ba ne balle ku yi wa'azi ku ta samun lada, amma za ku iya samun lada irin ladan da malamai suke samun musulmi wa'azi. Ya kamata ku tunani a unguwannin ku kuna da masallatai, akwai ƙungiyoyin kasuwanni ai, central market kuna da shi, ko ina sun sani kuma kuna ji so da yawa kuna bibiyar abin da ake faɗi. Kuna da waɗannan ƙungiyoyin kun san masallatan unguwanninku kun san limamanku da masu gina muku makabartu da masu muku hidima da mabukata da marasa lafiya suna nan tsofaffi ko kudin maganin zuwa asibiti duk suna nan a cikin unguwannin da kuke rayuwa ku yi wata kungiya mana ta taimaka ma irin waɗannan ku da Allah ya baku wannan dukiyar fa ba karfin ka ta baka ita duk wanda ya kansa da dukiya ba karfi ne ya bashi ba kuma wallahi abu ne mai sauki Allah ya amshe shi wata rana to kai abin da Allah yake so ta yanda ko ka rasa kuɗin ba za ka yi nadama abin da ka rasa ta sanadiyarsa ba muna fata Allah ta'ala ya buɗe zukatan mu da su baki daya ya sa mu zanto bayi na kwarai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada waɗanda muka yi kuskure muna roƙon Allah wanda ke sake yafe mana wa akhiru maganar asusun mu ga rashin wuta to aiki ya shiga cikin wancan sauƙaƙawa ko ya shiga kaga ne ba ma kamata ya duk ya kai mana bil din wannan wata dan dai kan mun jiji ko fetur din da ka siya tafi na kuɗin abin da kake biya muna fatan aji mu fatan mu ba ɗabi'an mu bane mu zo mu soki wani akan majalisi ko bari ba ɗabi'an mu bane amma waɗannan manganin abin da yasa muke yin sa a haka wanda suke jikin ku ba za su ga muku su a yanda suke ba galibi ba su faɗa ba kuma kila wani yana faɗa ɗin amma ido wa karaina wanda ka saba gani kullum da Allah ne sai ya tasiri don haka dai muna fatan mu ɗin da kanmu ai mu ma akwai abin da dukan mu zamu kowa ya sa abin da zai iya sa abin da ba zai iya to da haka dai muna roƙo Allah ya amsa mana mun ce wa za mu haɗa asusun mu to amma matsalar ko mota da matsalar kashi da ake fama da shi don haka abin da za mu ce kawai a nan shine don Allah kowa ya kokari ya bada gudunmuwar shi ga wannan asusun marayu da muke yi babban matsalar da ya sa muke ta matsa akan wannan shine waɗannan marayu duk makaranta ya cinye kudaden da muke sayan musu abinci a watan Ramadana da Isaac ya zo Isaac bai zo ba akwai wadda an gama amma har yanzu da lalura wasu ma rashin lafiya wasu ma ba jini a cikinsu. to kaga ba za ka jira ka ce saboda Ramadana ga wani ba lafiya ka jira shi ba waɗannan abubuwan da ake muna fatan don Allah a samu waɗanda za su yi taimako na gaske muna roƙon Allah ranar da za a zo in Allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda ba za ku ƙara jin muryar mu ce ku ba da fi sabilillahi in Allah ya yarda an kusan zuwa wannan wurin za mu san hanyar da za mu investment za mu sanya hanyar shigan kuɗin da zai ɗauki marayun nan in mun yi wannan shi kenan wanda yi don kanshi wanda bai yi ba ma don kanshi amma dai a yanzu ba mu kai wannan matakin ba amma muna roƙon Allah da yardan Allah da izininsa muna tawassuli da duk ibadan da muka yi Allah ya ba mu abin da za mu samu da kanmu mu daga matakin da ba za mu ƙara ma wani maganar wai fi sabi lillahi saboda marayu ba saboda wannan kaskanci ne wanda baka jin shi a cikin waɗanda ba mu ba suna yi a cocinansu saboda tsarin da suke da shi Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya sa mu gaba lafiya wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah ba ban san ba ko ni sako da ya kamata ya yi ko to aslara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar akwai da bai da lafiya bai lafiya subhanallah akwai dai daga cikin iyaye da ke sallah a nan gaba ce na asibiti bai da lafiya na asibiti na maraba Allah ya magana ta shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله wanda ke son number account shine 0026264944 na marayu sunan account din Mu'adh bin Jabal Foundation banki kuma Stanbic IBTC wanda bai rike ba sai ya tambaye Malam Kabiru akwai lamba account a wurin sa sai ya sa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.